من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تهيتهم فيها سلام خالدين فيها أنا ذا قدر ودوما halin muqaddaratin fiha amma Allah ya ce bi izinin rabbihim da izinin ubangijinku tayyatuhum fiha min Allah gaisuwar da dan aljanna zai samu daga gurin Allah wa min mala'ikati ko daga mala'iku wa bima bainahum da gaisuwan da za ku yi a tsakankaninku shine salam a gidan aljanna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shine gaison da ake a gidan aljanna yasa a nan duniya ake so mu dinga yi gaison da kaga muna assalamu alaikum to gaisuwa ne ni gidan aljanna in ma tsakaninka ne da dan aljanna dan uwanka salam salam idan kuma tsakaninka ne da mala'iku ma assalamu alaikum idan kuma daga Allah ne ma assalamu alaikum wannan ya tace gaisuwa wanda ake a gidan aljanna Allah ka shiga da mu ai wannan gaisuwa da mu dan alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan dayyibatan ka hadratin dayyibati nasluha sabitun wa farha fi samaa tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم ترى ويشم باكا غنيني Allah ya ce, Kai ba zaraba lahu masalan, yaya ne Allah yake buga mana misali, wa ibdil minhu badali ne kalimatan tayyibatan da kalma kyakkyawa. Idan an tambaye ka wace ce kalma kyakkyawa idan ce la ilaha illallah la wannan kalma ku rike ta da za ku san sirrin da yake cikin la ilaha illallah ai da abin da kake da kafin ya zo cikin littafin shamsul ma'arab al-kubra ne shehu goni yace duk mutumin da bukata mai muhimmanci ya kama shi mai mahimmanci wanda gana so Allah ya biya ma bukata to ka fara ka yi alwala ka yi wanka ka tsarkake tufafi mai kyau ka shiga ɗaki wanda babu kowa wannan ɗaki idan ka shiga sai ka dinga yin ka yi a tsarafin layi salata nabi sai ka yi ne ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to kafin ka yi dubu saba'in ba za ka bar ɗakin ba sai bukatar ta biya za ka fita e adadinsa dubu saba'in ne ka yi ganda ka buga ka gani falala maso inuwa ku faɗi gaban mana ko ba ba wasu kirki ba ne maso inuwa ga dare yau ina kake nema dare aka baka gaba daya ba ya zuna don kake nema ba to ai mazo inuwa ga dare kurin in dai sirri kake so na Allah ya biya ma bukata kai wannan eh kai alwala kai wanka kai wanka kai alwala ka sa sabon kaya inda kokarin ka ma ka dawo ne malam kaman da asuba daga yin sallah asuba inda ka shiga daki ka kulle لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن ديك ريك دبو سبعين daniyar wannan bukatar naka kafin ka rufe ɗakin ka fito Allah zai biya maka wannan shehu buni ya faɗa don mun ce za ku duba littafin wani zai wahala to mun baku kuma bayan mun baku mun muku izini Allah ya sa ta sanadiyar mu bukata ku ta alkhairi ta biya amma bakar ayi sai akan bukata ta alkhairi idan mutum ya kan bukata na sharri wannan kuma hida Allah mun kafa muku hujja eh akan bukata na alkhairi ba shi ake banka rayuwa ce ta yi kunci a'a rayin lafiya ne ya dame ka duk da abin da ya dame ka dai hailallan nan dubu saba'in za ka yi ga kai a ɗaki kuma in dai bukatar ya dame ku kuma muna sa ran in Allah ya da adali dai za ka yi duk lokacin da ka je lada ne ɗari sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi to sallallahu alaihi wasallam idan kuma ku almajirai ne abin ya kama ku kuɗi sai ku taru ku yi ku taru ku yi dubu saba'in din in kuma kai da yaranka ne ma ku taru ku yi idan abin kuma ya fi damun ka ka shiga kai kadai ɗaki ka yi saboda abin da ya sama gaya muku haka dan wani mai biyan bukata wani mai darren ka zai zo gunka ya ji akar maka Allah fa abin da muka sa gaba a gaya wa Allah kai kuma kana dugu-dugu kar ka Allah ya baka kuɗi ne amul imani kaga alamar imani la ilaha illallah in ji malam ibn silahi yace anil qadarin ladhi yasiru bihi al-abd gwargwadon yadda bawa zai kasance in bawa yana so ya zama mina zakirin Allah kasiran ya zama mai ambatan Allah da yawa faƙala ya ce iza wa zaba ala zikiri yayin da ya nace da yin zikiri hi bawa to ya yi zikiri alma'asuru wanda aka rawaito a hadisi sibahan wa masahan safiya da yammaci fil auqati a shayin lokatai almugdalifatu wanda suka saba in dai zafi da yamma bawa zai ta yin zikiri to fa huwa min azakirin Allah kasira wannan yana daga cikin masu ambatan Allah da yawa da zafi kai zikiri da rana kai zikiri da yamma kai zikiri to ranan lahira da Allah ya ce wa zakirin Allah innal muslimina innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati wal sabirina wal sabirati wal kashina wal kashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أما سوى درجة ذكر في درجة الذكر حق رياك كاوش da Allah ya lissa mutanen nan guda kusan takwas ƙarhe dai ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakir ina masu yin zikiri ne da yawa kar ka yi kaɗan fa ka yi da yawa haka malamai suka faɗa to adalla wa lahum Allah zai muku tanadin gafar wa ajran azima da lada babba in kana so to ka rike zikiri kuma ana yin zikirin irin tsarin da malamai suka faɗa mutum ya nemi izinin zikiri a gun malamai a maka ijaza bayan an maka ijaza a ce Allah mun ce ma ka je kai to in dai ka yawaita zikirin nan to fa za ka tada matsayin da duk baka tunanin za ka tarar a duniya ƙaryanta ma sai ya zamanto in zikirin ya zama ya gogi da jikinka ya cuɗanya da namanka ya cuɗanya da jininka to ai ka kuma rayuwa kamar Allah zai canja maka ita huki an haka ito ƙala musa alaihi salam a musa tsira da amincin Allah sabbata a gare yana cewa ya rabu ya ubangiji a ƙaribin hajjar Allah a kusa kake ne ba a naji ka magana da kai na yi sirri na faɗa a hankali au ba idin ko kana nesa ya ubangiji ya tambaya ya ce ba unaji ka na kira ka na kwalla ma gida fa wallahu ilai sai Allah ya wayi zuwa ga annabi Musa ya ce ana jalisu liman zakara ne aini ina kusa da wanda yake ambatona duk wanda zai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to Allah yana kusa da kai eh duk lokacin da kake Allah yana kusa da kai fa kale ya rabbi ya ubangiji inna la nakuna ala halatin naj'alaka an tadhkuraka bil janabati ya ubangiji muna kin mu ambace ka da janaba kada yace azkurni ku ambace ni kai ba sai da janaba ba ala kulli hali eh kowane hali baka ambace ni kowane hali zaka iya yin zikiri amma kana da alwala kana da tsarkin to ya bulada kuma idan ya zamanto da janaba ma irin su kursiyu su ƙulhuwa su balage suna ji ai za a karanta ko ba dan komai ba saboda kariya ga ne ko kariya da aljani to mutum yana neman kariya saboda haka jama'a sai ku yi wa Allah godiya an yadda an baci Allah kowane hali su yi shabali akwai wani babban wali sunansa shabali rahimahullahu ta'ala an tambaya an kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare yana cewa idza ra'aytum ahadul bala'i idan kun ga ma'abuta bala'i wanda Allah ya jarrabe su fas'alu sala afiyatu kurukun musu Allah Allah ya ba su lafiya faqala ahlul bala'i faqala aka ce su waye ne masu bala'i kuma ahlul gabalati an zikirillah annabi yace duk wanda kaga baya zikiri baya la ilaha illallah la ilaha illallah to nan Allah ya hada shi da bala'i in dai kaga mutum baya zikiri annabi yace to ka masa addu'a Allah ya yi masa masifa in dai an ce a duniya su waye masu bala'i da ba sa zikirin la ilaha illallah la ilaha illallah wannan da kuma wannan ya kuma da masifa shi yasa ya mu da tijani ce ku yawaita ranar juma'a rana ne mai daraja daga la'asar da ya karfe biyar ta yi ku yi da'ira ku dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lokacin da kuke yi mala'ika ya kai dubu saba'in sun kewaye tare kuke yi kai ne kudin baka ne kar mutum ya zama haka a zaune kai kokari ka zama dan dariƙan tijaniya a baka lazumin ka na saba da yamma a dinga zikirin juma'a da kai a ranar lahira anai musa alaihi salatu wasalam ya tambayi ubangiji sai ce ya ubangiji ya ce akwai allah ne zai aika mala'iku su zo duniya duk inda ake zikiri suna kewayawa wannan mala'ikun da suke kewaye inda ake zikiri idan sun zo sun ganye sun koma sai allah ya ce yaya kuka bar bayina sai ce ya ubangiji mun tadda su suna zikiri mun bar su suna zikiri sai Allah ya ce to ku shaida ko wannan din na musu gafara sai wani mala'ika ya kada baki ya ce ya ubangiji to ai akwai wani mutum shi ba zikirin ne ya kawo shi ba saboda haka yi ba zikirin yake wace ah wannan mutanen da suke zikiri a gona akwai wani wanda baya yin wanda baya zikirin ma ya ci albarkacin masu zikirin to yasa annabi lukmana lukmana alayhi salam ya gaya wa wato ɗansa sarana ya ce ɗana sarana ka dinga ziyaran inda ake zikiri ka zauna in ma ba ka zikirin inda yana kama sunan Allah to albarkacinsu zai same ka ɗana kar ka je inda ake saba wa Allah in ka je inda ake saba wa Allah ka zauna a wannan gurin to ko da kai malami ne idan Allah ya tayi sauke azabarsa ba zai ware ba har kai ɗin zai haɗa ya sauke baki ɗaya to saboda haka yi wa ɗansa sara na gargadi akan haka to saboda haka jama'a duk inda ake zikiri ku dinga zuwa ana zikirin da ku tare domin ranar lahira wanda baya zikirin annabi ya ce a roƙi Allah ga masu bala'i an kaga mai bala'i wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i Allah ya yi masa haka ja rasulullahi su waye masu bala'i aka wanda baya zikiri ya rabkana da ambatan Allah ai su ne masu bala'i wa qala ba'dhum wasu malaman sun faɗa ƙaunin layi na faɗan Allah maɗaukakin sarki da aka bada hikaya daga annabi Suleimanu da yake cewa lau'azibannahu azaban lau'azibannahu azaban shadida laula azbahannahu aw la yatiyani bi sulbanin mubin malamai suka ce la'azbahannahu azab lau'azibannahu azaban shadida zan masa azaba azaba mai tsanani ai la'abadannahu wanda ya nisanci an majalisar zikiri in dai mutum ya zama inda ake zikiri baya kusa da gurin to ne ake nufi da azaban shadida ana zikiri baka kusa da gurin to walau azibanahu azaban shadidan da ake nufi to da wannan ake nufi eh fa'ida sai fa'ida al na farko qala ba'dul mufassirina shayin malaman tafsiri sun gaya mana fi kaulin layi ta'ala cikin faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa fa minhum zalimun li nafsi wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah to kaji fa minhum zalimun li nafsi din da Qur'ani ya faɗa huwa zikru bi lisanihi shi mai yin zikiri a harihi ne zalimin li nafsi in dai a harihi kake kadai to zikiri ya fi karfin harshe wa minhum muqtasid wanda ya takaita fa huwa zikru bi qalbihi ne wanda zuciyarsa ma yana ambatan Allah wa minun sabiqun bil khairati huwa alladhi la yansa rabbuhi ne wanda kullum a zikirin yake baya ambata da ubangijinsa to sune sabiqun bil khairati wa qala ibn hadayillahi ibn hadayillahi yace ya tajul qa'ilun yana buƙatuwa shi mai faɗi kalimatu tauhidi kalmar tauhidin nan yana buƙatuwa ila salasati anwarin zuwa ga haske guda nurul hidayati akwai haske ta shirya wa nurul kifaya akwai haske na isuwa wa nurul inaya akwai haske na taimako faman minallahi alaihi bi nurul hidayati faman mannan lahu duk wanda Allah ya masa baiwa bi nurul hidayati da haske na shari'a fa huwa ma'sumun min shirki wannan ya zama kiyayeye ne ga barin shirka wa man mannan lahu alaihi duk wanda Allah ya masa baiwa bi nurul kifaya da hasken kifaya fa huwa ma'sumun wannan kiyayeye ne min al-kaba'iri daga laifin kaba'ira wal bawahiya da albasha wa man manna Allahu alai duk wanda Allah ya masa baiwa bi nuril inaya da hasken inaya wa huwa mahfuzun wannan kiyaye ne min al kadarat al fadisati daga hadarruka wanda suke batatu wala harakati da haraka allati wacce li ahli al gafalati ga ma'abuta da kana fa nurul awwal haske na farko zalimi ga wanda ya zalunta kansa shine zalimin linafsi wasa annabi ala mubata fidun nurul kifaya ga min mubata fidda abaiwa wa salisa haske na ku alisabiqin bil khairati to za a baiwa sabiqun bil khairati asaniyatu sai na biyu jabir kabari ya zo a cikin labari annal abda yibawa la ya je ila majalisin zikiri duk ba wanda ya je inda ake zikiri ba wani lokacin bi zunubi da zunubin sa kan jibali kaman dutse da zunubin ka zai kai dutsen uhudu ka je inda ana zikiri a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa yaqumu min majalisi walaisa alaihi minha zanubinka ko ya kai dudun uhudu in dai an zauna an yi zikiri da kai an tashi to in ka tashi ko zunubi dai babu haka mutum zai tashi to saboda haka jama'a duk inda ake zikiri to ku halarci wannan gurin eh fa lidhalika dalilin wannan ma sunniyan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya ambaci inda ake zikiri da muratan tausayi ne min riyal jannati daga dausayin aljanna haizu kala yayin da annabi ya ce idza marartum bi riyal jannati farkam idan kun za ku kinka da inda ake wato in kun buce dausayin aljanna ku yi kiwo kila za ce da annabi wa ma riyal jannati ya rasulullah ya ma'aikin Allah menene dausayin aljanna ne kala annabi ya ce halagu zikira halkanta aka yi ana zikiri in dai ana zikiri a wannan gurin to nan dausayi ne na aljanna kar ka tsallake in inda da ana zikiri ka tsaya ayi da kai wa qala adawu rahimahullah malam adawu ya faɗa Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara yace man jalasa mujlisan duk mun da ya zauna a wani majalisi ya zikrullah fi in da ya zauna ana ambatan Allah da shi kafara Allah anhu asharata majalisi min majalisi su in dai ka zauna guri mummuna guri mummuna na zunubi da za ka zauna guri goma to idan ka zauna gun zikiri ɗaya sai ya kankare ma zunubin guri goma dan zikirin sunansa hasana qur'ani ya faɗa man ja'a bil hasanati man ja'a bil hasanati falahu ashar amsalha kun ji balalan zikiri ba duk wanda ya zauna gun zikiri da zai zauna gun da ba na zikiri ba guri goma ka je gun zikiri ɗaya ka zauna to zunubin da ka ɗauka na guri goma nan in dai ka zauna gurin zikiri to Allah zai yafe maka su wata kaddama kuma mun gabatar da misluhu misalin wannan wa anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa sayyidina rasulullah yana cewa ma min jama'atin babu wasu jama'un ijtama'u wanda za su taru kamar yadda muke taruwa ranar juma'a ya zukuruna Allah ba su da aiki sai ambatan Allah la yuriduna bi zalika ba komai suke nufi ba illa wajahu sai dai neman yardan Allah illa na dahu munadiyan min samai sai mai kira ya kirawo su daga sama an kumu Allah ya ce ku masu zikirin nan duk ku tahi magahuran lakum Allah ya muku gafara faqad badala sayi'atikum alhasana duk zunubin naku ma an canja ya zama kyakkyawa in dai kun taru kun yi zikiri kun tayi to duk zunubin ku Allah ya yafe muku wa ana abi darda'i labari ya zo daga abu darda'i radiyallahu anhu anan nabi abu darda'i ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama la yab'athana la aqwam wasu mutane Allah zai tashe su yawmal qiyama da ranar gobe kiyama fi wujuhihim fuskan sun ka gani annuru Allah ya ce ya sa haske ala manabiri lu'ulu'u suna nan akan mumbari na lu'ulu'u ya gabi da human nasu mutane gaba ɗaya suna burinsu laisu bi an biyaye su na mutanen ba annabawa ba ne wala shuhadawun kuma ba shahidai ba ne fajarsa arabiyan sai wani balarabe ya durƙusa a laruwa ta yi akan guyoyinsa waƙala ya ci ajallahum safahum lana ya rasulullahi suwaye ne wannan mutane da suke kan mumbari na lu'ulu wanda annabawa ma suna burin dama su ne qala sai annabi ya ce hum almutahabuna fillahi su ne wanda suka so juna dan Allah min qaba'ili shuta daga kabila mabambanta wa biladin da garurruka mabambanta wa mada'inin shatta da birane wanda suke mabambanta ya ji tama'una wanda suke taruwa ala zikirin layi ta'ala ga ambatan Allah ya zukuru na hu za ga sun taru suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to wayannan mutanen ranar lahira to Allah zai ajiye za kan wani wato manadiri hasumiya annabi ma ya gansu irin darajar da zai ba su annabawa ma sai sun yi burin dama su ne ba abin da ya ja musu haka mutane ne suka so juna daga kabilu mabambanta da gari wanda ya sha bamban da birane daban-daban amma zikirin Allah ne ga masu a guri daya wa qala junaidu imamu junaidu ya faɗa rahimahullahu ta'ala fi qaulin lahi ta'ala cikin fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wallazi yumituni summa yuhyi wallazi yumituni summa yuhyi wallazi yaqbu an yaghfira li kadiyati yawmiddin wallazi sune wa'anda yake cewa yumituni ay summa yuhyini yumituni bil gafalati lokacin da muka mutu mun rabkana ba ma zikiri ثم يهيني بالذكر الله يرايا مدى ذكري كجزنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال حسن ما لا حسن بصر يقيا منا رحمه الله تعالى الله يجيك أنسى الله يمسى غافرة ما جلس قوم باب وسمتاني دسكي زمان yadhkuruna Allah ta'ala in dai suna ambatan Allah madaukakin sarki wa bihim daga cikin su wahidan guda daya min ahlil jannati in dai akwai mutum ɗaya dan aljanna to illa shabahu Allah bil jami gaba daya sai sun zama yan aljanna a salisatu sai na uku qala ibnu abbas abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhu ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah yana cewa kalakallahu malakan Allah ya halicci mala'ika yau makalakar samawa ci wal arza ranan da ya halicci sama da ƙasa wa amarahu sai aka umarci mala'ikan an ya ƙulu ya dinga cewa la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah kowa ya ƙuluwa mala'ikan yana faɗa matabiya sautu amma ba yana ɗaga muryansa la ilaha illallah haka ake faɗa la ilaha illallah mala'ikan yana miƙe muryarsa la ya bargu min hawa wannan mala'ikan tun da aka halitta sama yana yi ba zai daina ba hatta yin baku zai suri har a yi busan ƙaho yana yi yanzu haka yana kuma wa ƙala ba'ar sahaba shayin zabai suka ce man ƙala la ilaha illallah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wa maddaha yarja da ya ce la ilaha illallah kafar Allah biya anhu arba'ata alabi zambin zunubi dubu hudu Allah zai kankare maka minal kaba'iri na kaba'ira fa manyan laifin kaba'ira amma za ka faɗa sai ka ce la ilaha illallah to yanzu zunubi dubu hudu ne ko na kafara ne Allah ya kankare ja ake yi la ilaha illallah bai kare ba fa fa illam takun alayhi arba'ata alafin idan ba ka da zunubi dubu hudu din zambu min al-kaba'ira kabar Allah wa ali in ba ka da zunubi dubu hudun sai a dauki ladan a ja kankare wa iyalanka wa jiranihi a kankare wa makotanka in kai ba ka da zunubi in dai ka faɗa sau ka ja muryar ka ce la ilaha illallah ku faɗa mana la ilaha illallah la ilaha illallah kai wannan to wallahi Allah zai baka wannan ladan in ba ka da zunubin sai a ɗauka ji a kankarewa ƴan uwanka da makotanka kaji sannan sai ya gaya mana wa bil hadisi abin da ya zo a cikin hadisi man qala la ilaha illa allah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illa allah wa madda bi ta'zimi ya jata da girmamawa ku faɗa mu je la ilaha illa allah to in ka jata ka miƙe ta sau ɗaya ba hadamat min duyuni sayi'atihi arba'ata alabin zaman daga zunufanka sai an kankare ma dubu hudu wa yusahabu maddu sauti an so jannan yadda aka muku kama qala nawawi kama yadda imam nawawi ya gaya mana wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah yace man qala la ilaha illa allah wa madaha sautuhu duk mutumin da ya ja la ilaha illallah ya miƙe muryansa askanahu Allah darul jalal Allah zai zama da hiya aljannan da ake nufi darul jalal summiya biha nafsuhu ya ambata da kansa ya ambaci kansa dan zul jalali sunan Allah ne ta akwai darul jalali in dai ka faɗa ka jata to za a zaunar da kai faqalu zul jalali wal ikram Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wara zaka hullawun nazaru ila waje yi kariyam mutum zai samu kallon zaɗi in ya faɗa hailala ya jata wa an anas bin malik labari ya zo daga anas dan malik an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ja gurin annabi tsira da aminci Allah ya ce ma'asharan nas ya ku taron mutane man ƙala la ilaha illallahu muta'ajjiban min shayin duk wanda ya ga wani abin mamaki sai ka ce la ilaha illallahu kalakallahu min kulli harafin kowane harafi ɗaya da ka faɗa sai Allah ya halarci shajaratin itaciya alaiha waraqun a tare da ita akwai ganye adada ayyamu duniya ya kai yawan kwanakan duniya tastaghfir lahu wannan itacen zai dinga baka mamaki zai dinga nema ma gabara kullu warqatin kowane ganye wata zubiya lahu kuma za su dinga ma tazbi ila yawmil qiyamati in ka ga abu ya baka mamaki kar ka faɗi wani abu ka ce la ilaha illallah in dai ka faɗi wannan to wani itace ne za a baka hitin daga nan ganye dubu hudu ne da shi daga yau ya fara nema ma gafara har ranar tayin kiyama kuma duk ladan tasbihin ranar lahira kuma naka ne to ko abin mamaki wo gani to ga abin da ake so mutum ya faɗa hikayatin an bada hikaya ijtama iblisu bi zurqarnaini wata rana da zurqarnaini da iblisu suka gamu faƙala ya ce da yi ya askandaru ya askandaru ma ka baka mulku rau'i meye ne yake isar maka ga mala'ikan haske hata da kato zulmatu har ka higa duhun sun maƙala ya ce annasu ya ƙulu na mutane na suna cewa la ilaha illallah ya ce ƙala na'am faƙala ya ce la ya shaƙo man ya ƙulu ha duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai iya ce ba wa bil hadisi abin da ya zo a cikin hadisi inna ha fi jambi iblisu kal akil lati fi jambi ibnu adam kaman shi la ilaha illallah bangaren iblis kaman mutum ne a ce ya gamu da kyansa to hakan ka faɗi la ilaha illallah shedan yake zama ba shi da lafiya wa bi shafa ya zo daga ashafa na alƙali iyar an ibn abbas radiyallahu anhuma makatubun ala babul jannati an rubuta a kofar aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan ne a rubuce a kofar aljanna la azibu man qala Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan ba zan masa azaba ba to Allah ka samu na daga ciki ku dinga wuridin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a kofar aljanna yake rubuce duk wanda ya faɗa Allah ya ce ba zai masa azaba ba arabiya ta sai na hudu kalakallahu umudan Allah ya halaki ginshiki min ya kutatin hamra'i daga ya kutu ja min nurin na haske wa azal zalikal umudu asalin wannan ginshikin tatal arabi sabiyadi yana karkashin kasan bakwai wara su kansa multawi ta ta ka'imatul arhi ya nannaɗu a ƙaryen wato kafafun al'arhi فإذا قال العبد يعين دباوا يجي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركت الأرض سيكسا تي جرجزا والهود كيبا يما سدنغ جرجزا والأري الأري ألا ما يكام طما فيقول الله جل يجي أسكن الأري كان طمنا فيقول يجي لا وإذتك دبوايا يا الله بلن نطبع hata ta gafiru liƙa'ili la ilaha illallah sai na ji Allah ka yi gafara ga wanda ya faɗi la ilaha illallah ɗin fa ya ƙulu da hujjala ya ce askun ka natsu fa inni alaitu ala nafsi na yi rantsuwa a kaina kabla an kalakala kalka tun gabanin ban halarci halatta ba wa inni ni ɗin nan la ajariya ala lisani abdin ba zan gudanar da la ilaha illallah Muhammadin Rasulullahi ala lisani abdin a haryan bawa ba illa gabarta lahu na masa gabara kabla an ya kuluwa tun gabanin bai faɗe ta ba alkamisar sai na biyar ƙala ibn abbas audullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhu yunade munade ta tal'arhi mai hela zai yi hela a ƙarƙashin al'arhi ya ce aitu aljannatu ya ke aljanna wa ma biki da abin da ke cikin kiminan na'imi na ni'imomi liman an da ke aljanna ke ta wace ce faya kuru sai ka ji aljanna tana cewa li ahli la ilaha illallah ya ce aini an halice ni ne don masu faɗin la ilaha illallah sai ce wa ana muharramatun ni an haramta shiga na alaman lam ya la ilaha illallah ga wanda bai faɗi la ilaha illallah wa sun mata ƙulun naru sai a ce da wuta wa ma biya da abin da ke cikin kimin azabi na azaba ke na zuwa ne layi da kulini zai ce aini in ji wuta ya ce wuta ya ce aini ba mai shiga na illa man ankara la ilaha illallah sai dai wanda ya mazanta kalman la ilaha illallah wala da laba wuta ya ce ni ba kowa nake nema ba illa man kazzaba bi la ilaha illallah sai wanda ya karanta kalman la ilaha illallah sannan wuta ya ce wa ana muharrimatan ni an haramta a cikina alaman qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗa la ilaha illallah ba zai shiga cikina ba ثم تقول سنة مغفرة الله ورحمته غابرا الله دراما الله ثبتا غابرا الله دراما الله سوما سيسي ana li ahli la ilaha illa Allah gabaran Allah da ramin Allah ta ce ai mu ma nan la ilaha masu faɗin la ilaha illa Allah ne wa naziratu gabaran Allah da ramin Allah ta ce mu masu taimako liman qala la ilaha illa Allah masu taimako mai faɗin la ilaha illa Allah ne wa mahabbatu ko mu masu nuna so ne liman qala la ilaha illa Allah game faɗin la ilaha illallah wal jannati ita aljanna ita ma ta ce mahabatin nima mai so ne liman qala la ilaha illallah wannan ita wuta kuma ta ce muharrimatu ni an haramta mun a ciki na man qala la ilaha illallah na wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai shiga ciki na ba to a sadis sai na shida ma min shay'in babu wani abu ya ɗalabuhulun muridi wanda almajiri zai nema illa wa huwa duk abin da almajiri yake nema a duniya wa huwa fi la ilaha illallah yana nan cikin la ilaha illallah ko me kake nema to a cikin la ilaha illallah abin yake in kana yuridul wusulu idan kana nabin usulu ka sadu da Allah to yana cikin la ilaha illallah fama shay min shay'in babu wani abu azra ainihin lil muridi wanda zai gaggauta muridi ya kusanta da yi ga Allah min halafiya ma ballantana ma manista dama ala isna ayra alhun in mutum zai iya dawwama ya dinga dubu sha biyu izina ayra alhun bainan laili wannan nahari tsakanin dare da rana in dai kullum kana la ilaha illallah dubu sha biyu da rana kai dubu shida da dare kai dubu shida to ai yanzu za ka zama waliyin Allah ta inda baka tunanin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah inda kana yi da rana dubu hida da dare dubu hida to in kana so ka zama waliyin Allah ga hanya mun baka kuma mun muku izini mun jaza muku duk wanda yake so ya ga fadan Allah kusa ya kusanci fadar to rige la ilaha illallah dare da rana dubu sha biyu wannan shi ne wanda shehu ya kawo mana cikin na'atul bidaya to Allah ya sakawa malam da alkhairi duk muridi yana so zai riki wannan wa zaibuhu yanalu min albadi in dai da zabe da dare kana la ilaha illallah dubu sha biyu to ai yanzu zaka samu fatahi ma yuridu na duk abin da kake nufi kuma fassari an da gaggawa wa huwa alladhi yaqulu bihi shaykuna wannan shine abin da shehu Ahmad Tijjani ya faɗa radiyallahu anhu fi ta'alifi a cikin shehu saukar rajuka ya faɗa a cikin littafin kashaful hijab ya ce to in dai almajiri muridi yana da safe dubu sha biyu da rana da safe da dare ya yi dubu sha biyu to zai tadda wannan ladan don ya waƙe ma a cikin wannan littafin wala zimul zikiri adadin mushabi'an yujiyu kalabata qariban musri'a wanda ya lizumci zikirin hailala dubu sha biyu dare da rana to wannan zai samu fata ya kusa ba a nesa ba wayan kana yiri da ta yasar al'asuba idan kuma kana so ba wannan kake nufi ba Allah ya sauwaƙe maka asbabin riziki harkan arziki kar arziki ya baka wahala to ba alaihi bi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah duk wanda yana la ilaha illallah eh bi la ilaha illallah kullu sabiyatin alhum bayan sallan asuba kana da alwala wa huwa ala tsare kana da alwala kar ka zauna kurin a masallacin kai la ilaha illallah dubu in dai bayan asuba kana dubu bayan asuba kana dubu gaskiya kai da talauci kun rabu eh bayan sallah asuba da alwalanka in dai zaka rike la ilaha illallah dubu to Allah ya da Allah ya raba ka da talauci fa inna la ta'ala yusayyiru alayya asbabur rizq Allah zai hore ma ta hanyar duk wani hanyar samu ba wahala Allah zai baka shi wa in kana yuridu idan kuma kana nufi an tuzita riyahu ta tal arshi ranka kana so ya zama ya kwana a ƙarƙashin al'ari in kana so ranka ya dinga kiwo yana kwana a ƙarƙashin al'ari tare da ran annabawa da sadiƙai da shahidai da salihai min jajal ari ta tagazza min alimihi ya dinga yin kiwo da yana kalaci da wanda suke gurin fa alaihi to kallinci cewa bi alhun ka dinga yin dubu min la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah idan za a kwanta barci kar ka kwanta kai kokari kai la ilaha illallah dubu ka kwanta to ranka zai yi ciwo ne a gargashin al'arshi shine za ka ga in ranka ko yana kiwo alƙarƙarin al'arwa to ka zama waliyin Allah dan idan ranka ya je kiwo ran wannan walin ya je ran wannan walin ya je a can sai kwada da mutum wane dama kana zuwa nan ina zuwa nan kai dan wani gari ne ni a Kano nake Allah sarki to ni ko a gari kaza nake me sunan ka wani a can za ku fahimci juna to yi ne idan ka farka da safe sai kana tambaya ni akwai mutum kaza ne a gari kaza eh ko Kano ka je ziyara sai ka ce akwai malawa ne kai ba ya ka sani ba ka san sanin da gamu ba a can ne to ya za wali zai gane duk inda wali ya sha faɗin duniya in kai wali ne ba sai ka faɗa ba waliyan sun sani iran su a can yake kiwo da ranka da ran sun sun gamu to sun sani sai ka ga mutumin da baka taba gani ya kama ziyara akwai inda ranka da ransa suka gamu ne a can to in baka so ranka ya dinga mafarkin banza kana wani sururu in za kwanta ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to za a kwanta ka yi dubu wannan kuma ranka zai dinga kiwo ne a ƙarƙayin al'arshi to wannan kuma mun baku saboda haka jama'a ku dage da haka eh kar ya zama baka wurdi na la ilaha illallah kana kwana ranka ya dinga mafarkin kare ko mafarkin maciji a to baka yayi lala ba ai idan ka yayi lala a karkarin al'ari ranka zai dinga kwana da inda ran bayin Allah na gari yake kai ma ranka anan yake eh duk wanda ya haka wayin kana yuridu an yar'ahu anu shaytanal badin in kana so ka rauna ne shaytanan ka na badin fa alai bi alfin la ilaha illallah inda wuquhu shams وقت القائلة إن كان ذوك فقر من شيدا كدنغ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله to daga rana ya fito wancan na samun kuɗin daga sallan asuba ka hudu wa rana amma daga ka karfe takwas yayi rana ya bude ka sa ranan a gaba wajen daidai ranar ko idan ka ba zai iya kalla ba dai ka kalla gabar ɗin daidai ranar kana kallo ka dinga la ilaha illallah dubu shedan ba da iko da kai eh nan gaba kuma ka in kana so ka danne hedanin ka na bada ni to daidai wajen walaha in kai walaha ka zauna a gurin kai la ilaha illallah dubu ka bi karfin shedan in wannan kake bukata to shehu gahi ya kama ka shi ga kuma yanda za ka yi gaba karfin shedan to Allah ya ba mu dacewa sannan kuma ya ce wa qala baru akadira shayin wasu malaman suna gaya mana su ma manyan malama suke faɗa man ƙala la ilaha illallah alhun inda ruwayatul hilal bin yatil istiqai shafa'u Allah wa afahu min alami idan an ce wata ya tsaya ba mutane suna kallon wata ba to daga zaran wata yau ya tsaya in ba ku yi magarba ba maza ka yi magarba ka ci gaba da kallon wata sai ka ba da gaban watan kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to in baka da lafiya kowane irin jinya ne da dame ka a duniya kowane irin jinya ne ran da wata ya tsaya ka kalli watan kana kallon watan kai la ilaha illallah dubu Allah zai dauke jinya eh ba sai kaya magani ko kai ne ba iska ne a ciwon kai ne zazzabi ne jiri ne kuturta ne duk jinyan duniya wata ya tsaya da alwalanka in kafin magarba ne saboda kar kana yi a yi sallah ba kana eh daga an yi sallan nan da kai a masallaci maza ka fito kafin dai ya ka san zai faɗi watan to kana kallon watan kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in dai kai dubu to Allah zai dauke ma jinya amma fa idanunka yana kallon wata in jinya ya dame ka to maganin jinya la ilaha illallah mun baka eh Allah ya saka yahuda alkai wa man qala duk wanda yace la ilaha illallah alhum eh inda mujihi liqaumin aw dukulihi liqaryatin bin yaji tazkirihum sakara Allahu lahu wa la yanalu minhum illa ma yahibu idan ka zo gari da niyan bakunta ko rani ka zo ko almajiri ne ya zo garin nan bakunta to kar ka shiga garin in ka zo bayan garin ka tsaya sai ka tsaya bayan garin ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in kai dubu ka ga garin duk mutanen garin kowa sai ya so ka in kana so Allah ya mallaka ma mutanen gari eh kar ka ga garin ka tsaya bayan garin ka sa garin gaba ka yi la'ila ilallahu dubu rani ka je neman kuɗi ka je karatu ka je to duk mutanen garin dole sai sun soka in kana so ka mallaki mutanen gari to ga yadda za ka yi sai ka yi ga gari wani da hadisi ya zo a cikin hadisi lauya alamar amiri da sarki ya san malahu bi zikirin lai abin da yake cikin zikirin Allah latar ku imarati da sarki ya bar mulkinsa wa lauya alamar tajiru da attajiri ya san malahu bi zikirillah abin da yake cikin zikirin Allah la taraka tijaratu da ya bar kasuwancin ya zo ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da ko dan kasuwa ne ya sani wallahi zai bari a zo a yi wannan dai walau anna sawabu tasbihahum kaga ladan tasbihin nan nasu kasama ala alal arabi ladan zikirin naku da za a raba yan duniya duka la saba kullu wahidin minhum ayrata al abid dunya kowa zai samu ladan kamar linka duniya sau goma kila hadisi akan ya zuwa wani hadisin daban lil mu'minuna su mu'minai hasunan suna da wasu darajoji salasatan guda uku zikirin layi ambatan Allah daraja wani katanga ne guda daya wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani wal masjidi da masallaci wal murad bil masjidi musallahu inda ake sallah sawawun kana bi baiti ko a ɗakin ka kake sallah a bil kariji ko a waje to da gurin guri ne wanda zaka yi zikirin ka kaza awwaluhu haka nan aka faɗa barul kubari shahi manya manya qala al-hasan basri malam hasan basri yace da muhaddisu hadhihi al-qulub eh hadisu ku zantar wa zuciyanku bi zikir la ambatan Allah fa innaha sari'atu dusur shine gaggawan natsuwa ne ga zuciya wannan yazo daga littafin ruhul bayan wa baru yayin zamin nuzahatul majalis wani shayin ma daga muzahatul majalis aka kawo wa barun wasu bayanin la ilaha illallah dan an same yi ne a shamsul ma'arabul kubra wa alam ka ana sani annal bina'u fillahi kaga yin bina'u ga Allah inda alƙawmi abun mutane salasatun hasilatin yana saduwa bi salasata ga guda ku fana'ul aji akwai fana'in da za mu zo ma da hin walau kana anwa'u ko da nau'in nau'in sa masu yawa ne shi ya fana'u ita ce fina'u bil af'ali cikin ayyuka kama yuqalul mar'u kamar yadda mutum zai faɗa bi qalbi a zuciyarsa la fa'ilu a zuciyan kankana so ka yi fina ba sai ka ce la fa'ilu illallahu la fa'ilu illallahu ba mai yi sai Allah wala mani'a illallahu wala mani'a illallahu ba mai hanawa sai Allah wala mudi illallahu wala mudi illallahu ba mai bayarwa sai Allah wana wa zalika da matara kamar wannan shine daraja na finawu na daya wannan a zuciya ke yi asani sai na biyu shine bina'u asfi sifa cikin sifa kana ya kulu in mutum yana so ya bina'u cikin sifa ya kulu zai ce la hayyu illa Allah la hayyu illa Allah wala sami'u illa Allah wala basiru illa Allah wala alimu illa Allah haka zaka dinga bin sunan Allah ɗari ba ɗaya la ilaha illa Allah la rahmanu illa Allah la rahimu illa Allah la maliku illa Allah la qudusu illa Allah la salamu illa Allah la mu'minu illa Allah da haka zaka dinga bin sunan Allah to wannan kuma filau ce ta suffa yanzu nan zaka ga ka nade cikin sufofin ubangiji yanzu kamar nan ka zai canza to kuma wannan fannin zikiri ne hima mai zaman kansa in mutum yana so yayi hina'u dangane da sufa kenan sai na uku finawo bi zati kuma zai finawo cikin zati shine kana ya kulu mutum ya dinga la mawjudun illa Allah la mawjudun illa Allah wa kullu ma tujadu shari'a wa kullu ma tujadu shari'an bi la ila duk wani abu da ake zamu da la ila illa la mawjudun illa Allah la mawjudun shigo wannan finawo ne na zati azabi ta sai na bakwai ilam ka ana sani annal bidayatu kaga mafari min ja'alal anfas wanda zai sanya numfayinsa sab'ata laha bidayatun ita ce mafari wa wasadu ita ce tsakiya wa nihayatin da kaiwa mace da amma bidayatu amma bidaya fa hiya imaratun ita ce umarni wata kaddama mun gabatar annaha la anfa li sahibiha baya amfana ga mai fadanta man qala la ilaha illallah wata kaddama min fawaidiya mun gabatar da fa'idodinta ma ya kabi wanda zai isar waye shi zai warkar wa ma nihayatu amma kaiwa mata da fayyal mulhimatu shine ilhama wata kaddama anna sahibuha la awfaqu lahum man huwa baya dacewa ga wanda yake fada wa qad ayran min alhasi alaihi an motsa matsane wa badalahu ma ya kafi wai shi ba abin da zai warkar da mutane wa ma wasaduwa bayyan lawama ita ke ake cewa nafsul lawama wata kaddama sahibuwa yana gabatar da mai yinta wato yuwafiqu zikir wajen dacewa da zikiri bil ismil fardu da suna na fardu shi ma'ana wa huwa lana agun muhini Allah Allah Allah wala budda ma makawa insha Allah min zikiri ba alfawaid ya zama ambaci shayin fa'idodin Allahu din targiban bi saboda kwadaitarwa wa tabarikan bihi da neman albarka min zalika anna Allah kaga ubangiji huwa azabul asma'i Allahu din shine mafi girman sunayen Allah al asma'ul mazkura ce sunayen da muka ambato fil qur'ani al qur'ani wa ghairihi da wannan zali annahu dala ala zati shine wanda ke shirye da mu ga zati al jami'atu li sifatul ilahiyya Allahu ne sunan da ya taro sifatul ilahiyya kullu haba kidaya bi kilabi sa'ir al asma'i sabanin da sauran suna fa inna kullu minha kowanne daya la yadullu baya shirirwa illa ala ba'al ma'ani akwai shayin ma'anoni min ilimin na ilimi aw fi'lan ko na aiki aw qudratin ko na iko aw gairu hakonin wannan wali Allah wuce wayi akasul azma'i ne mafi kebon sunaye iz la yadlagu ala gairi dan ba idlaqi ga waninsa la haqiqatun wala muja ko haqiqa ko mujadi bi kilabi sayar asma'i sabanin sauran sunaye fa inna qadi samadi gairu za ambaci wannan sadahi a matsayin mujadi kal qadiru kama a ce mai iko wal alim wal rahim wallahu ilmu ala zati amma Allah din suna ne na zati al wajib na wajibi al wujudi na samuwa al mustahiqu li jamil mu'amili wanda ya cancanci dukkanin yabo aladin nan lalimatin da mu al din nan na Allahu lazimi ne la ba dan ma'arifa a kawo shi ba wala ghairihi ba kuma dan wani ma'arifa aka kawo shi ba wa laysa bi mushtaqqun ba tsago ya kai ba kamar na kalamin shafi'i kamar yadda aka ciro daga imamu shafi'i da kalil ibn ahmad da sibawai da ibn qaisan wal aktharuna da yawa yawan malaman nahwu ala anna wasu ka ce mushtaqun an tsagoyi ne wa naqala an da kalili an ciro daga kalili da malam sai bawai ayra qala wal jamalu an zo daga jamalu wa man arada al istisfa ila kalam duk wanda yake so ya ga ya cika wannan magana ala istiqaqihi ga abin da aka kago wa adamihi da rauyin sa fa alaihi bi kitabina mutun yayi kokari ya nemi littafin in kana so ka ji sirrin la ilaha illallah gaba ɗaya da na Allahu din almazan ma sunan littafin bi ibrizi allalla'i allalla'i bi ibrizi allalla'i almakanunati fi asma'illahi zahirati wal murmirati annan sunan littafin ya kare fai ni a teju fi a cikin wannan littafin mun zo da yi bi ma shifal alili da abin da zai warkar da mai ƙirwa wai bari'ul galili wanda zai warkar da tafasa zuciya aw qamus ko a qamus inda ma da to ka duba maddar ilahu ko kuma awla fakarur razi ko shehu fakarur razi ya faɗa bi awwali a farkon sa na littafin sa na tafsir fakarudin razi wa qala bi ruhul bayan kuma ka duba tafsir ruhul bayan ruwaya an rawaito a tafsir ruhul bayani annaba alal jababira ja ko wani shayin jabbariya wani mutum makiyin Allah samma nafsuhu bi labadin dalala sai ambaci sunan sa yace wai sunan ka sai yace Allah wani mutum ne fa zahara zaba ma bi badan ya je kai ya tsuguna sai hanjin sa ya zazzago wa laka ya mutu min zati taki a lokacin la'anna hadha al-ism al-jalil domin wannan suna na Allah la yaliqu bai dace da wani ba illa li janib al-haqi sai dai ga Allah madaukakin sarki wali hadha dalilin wannan lam yusharikuhu bi ahad babu wani wanda zai yi tarayya da Allah cikin wannan suna kama qala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa yace hal ta'lamu lahu samiya ko ta wajen ta'lamu lahu samiya Allah ya ji wai kun taba jin an baci wani da wannan suna babu ai musharikan lahu fi hadha al-ism daga wannan suna wa qala fir'auna misra shi ma fir'auna misra ai da ya tayi zai sufata lilki bidi ga cudi cewa ya qala ana rabbukum qala ana rabbukum la la ko fir'auna ma cewa ya qala ana rabbukum la ala yace bai isa ya ce Allahu ba wane shi lam ya kadir an ya kulu ba yi da ikon ya ce ana Allahu bai isa ba ana Allahu ta'ala bai isa ba Allah ya hana sai dai cewa ya kala ana rabbukum la'ala wa min zalika daga wannan anna lahu kasiyataini wannan suna yana da kebuwa guda biyu lam tujad fi gairihi kadan kara wanda ba samu daga waninsa ba min al-asma'i dangane da sunayen a wani suna ba a samu haka ba al-kasiyat al-awwal kebuwa na farko annaka kai din nan idza hazabta al-alif ba Allahu bane kaga Allahu ne sunan ko to idan ka shafe alifin nan na Allahu min qaulika na fadanka Allahu shine wanda Qur'ani yace Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa hu to ka gani amma idan ka shafe Allahu baqiyal baqi ala surati lillahi dole ragowan ya zama lillahi kuma shine wanda Qur'ani yana cewa walillahi junudu samawati walillahi junudu samawati wal ardh kuma Allah ya ce walillahi kaza'inu samawati walillahi kaza'inu samawati wal ardh to kaji in ka shafe aliba ma ko lillahi zai kawo lillahi kuma aya ne walillahi junudu samawati wal ardi walillahi kaza'in samawati wal ardi in ka dau alibin to ya zama lillahi ka ji kima ta ubangiji sannan bayan lillahi yana nan a lillahi wa in azabat ana hadiki da bakiyatu azabul awwalu a lillahi din ma ka sake shafe lanjaye daya bakiyatu bakiyatu ala surati lahu to za ka ga ya zama lahu a nan ne aka samu qur'ani yake cewa lahu makalidu samawati lahu makalidu samawati wal ard kuma Allah ya ce lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamd kaji Allah ya ce in ka shafe ma kuma lillahi sai zama lahu makalidu samawati wal ard ko kuma lahu mulku samawati wal ard wa in azabata lamul baqiyatu lahu ma shafilan jayan shafilan jayan kanadar baqiyatu sauran zai zama huwa a nan ne za ka ji an ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ƙul huwa Allahu ƙul huwa Allahu ahad kana shafe lanjayin ya zama hu to a nan ne aka samu huwa Allahu ahadun Allahu samad Allahu samad ko kuma akwai ayan da zaka ji ya ce huwa al-hayyu la ilaha huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din kaji hakurin ne zama huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din to kaga ai duk yadda kai sunan sunan in Allahu ne Allahu in ka cire ya zama lillahi in ka cire ya zama lahu in ka cire ya zama huwa anan ne ma ka samu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-qudus as-salamu al-mu'min al-muhaymin to yi wannan sunan ne kadai da wannan amma duk sauran sunaye ba su da wannan daraja ku dan kuda tsohon nan gurin da zai samu ya zauna ko eh duk sauran ba su da irin wannan sai wannan gurin ne yake da wannan dama to Allah ya ba mu ganewa da albarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kaji saboda haka malam yace إلا هو والواو الزائدة بدليل سكوتها بثانية والجواب إنك تقول ذاك يتواهما هم فلا يبقي الواو واو لما ذي وانزبا fihi ma fa hadil kazatu min mawjudin wannan shine abin da aka samu daga lafazi fi zahir al-asma'i kama hasala hadil kazatu kama yadda aka samu wannan matsayin da hasbul mu'mini fa innaka idza da'awtu Allah birrahman faqad wazabahu birrahman in ka kira Allah da rahman ka zuba tayi ne da rahman wa zubatu bil qari in al qaharu kace ka zuba tayi da rinjaye wa idza da'awtu bil ilmi faqad wazabahu bil ilmi ka zuba da Allah ne da ilmi wa ma wazabahu bil qudrati in ka zuba tayi da iko ma ka zuba tayi ne da iko wa ma idza qulta ya Allah amma duk lokacin da kace ya Allah faqad wa sabahu bi jami'i sifati duk subobin Allah ka sabata yi da shi li'anna al-ilahu la yakunu ilahan illa idza kana mawsuban bi jami'i hadhihi sifati sai wanda ya tara wannan sifa gaba ɗaya shine za a ce Allahu to Allah ya tara wannan sifofin daga an kace Allahu duk sifofin Allah ka taro shi anna qawluha Allahu qad hasala lahu hadhihi al-kazatu allati lam tahsil lisa wanda ba a samun sa ga sauran sunaye alkaziyatu zani sai ke buwa na biyu anna kalimatu shahada kun ga ita kalmar shahada wa hiya kalimatu lati ita ce kalmar da bi sababi ayyan taqulul kafiru min al-kufri da wannan kalmar ne kafiri yake ciruwa daga kafirci ilal islam izuwa musulunci lam yahsul bihi ma kalman hai kalman itilafi baya saduwa illa hada izin sai da wannan suna falau anna kafir da dai kafir zai ce ashhadu alla ilaha illa arrahmanur rahim to bai zama musulmi ba wai la ko kafir ya ce ashhadu alla ilaha illa almalikul qudus lam yakri min al-kufr wannan bai fita hiya kafirci ba wa lam yadkhul bil islam ko bai ga musulunci ba amma idan kala amma idan ya ce ashhadu Allah ilaha illallah fa innahu yakhruju min al-kufr ya fita daga kafirci wa yadkhulu fil islam ya yaga cikin musulunci wa zalika yadullu wannan shi yake shirye da mu ala iktizati hadha al-ism da ke buwan wannan suna bi hadhihi al-kasiyatu shariba da wannan ke buwa mai daraja wa man zalika anna kullu ismin dukkanin suna wa kafiyatu da ke uwansa fi ma'anahu ya zo a ma'anansa wa sirruhu da sirrinsa fi adadi adadinsa illa Allah sai dai Allah fa inna adadahu tanalu bihi sirru kulli ism dan Allah adadinsa yana tadda kowane suna wa kafiyatu ke uwan Allah dinnan tanalu biya kafiyatu kullu zai tadda kuzuziya na kowane suna wa qad qala li shaykhuna radiyallahu anhu shehu mu ya gaya mun wa arzahu Allah yarda da shi من كلف عليه عدد من اسم أو ثقل عليه فإنه يتلو عدد الاسم الله من ذلك duk mutumin da yake so ya mai wani suna to ya gida sunan Allah din ya mai wancan min zalikal ism fa innahu yana da tilkal ka zai samu wannan kususiyan wa man arabal adadu duk wanda ya san adadi wa kafa alaihi ism ko suna ya buya masa fa innahu yatazalikal adadi karanci wannan adadin min ismin lahi daga sunan Allah فإنه ينال أيضا زي سامو تلك الكافية ونن كيبوة وهذه الكافية ونن كسوسية الكوة لا توجد بها سامو في اسم غير اندي با سنن الله با قل جمال يتي وكذلك الآيات وهكا آيوي كما وجدت في بعض كتب الأسرار كما عندما سامو دقا لتاب أسيري وعدده عددا الله ان الله عددا ستة وستون لي sha lawu adadinsa sittin da hida ne ko ai kun sani eh adadin Allahu sittin da hida ne shine sirrin Allahu din kuma kalman hailalan ma kaji ikon Allah shi ma sittin da hida ne la ilaha ahirin da biyar koraru daga zatin Allah illa lawu ahirin da biyar wajibabu daga zatin Allah hamsin Muhammadu takwas koraru takwas wajibabu shahi daga hamsin sattan da yi ne za ga jan ce kai da baka san fita wasu tuna ba ma ka san Allah ne kama a cikin sunusi burhan to yi kuma Allahun shi kadai ma adadin da malamai sun kididdige fita wasu tuna ne ya fita wasu tuna aka samu daga adadin Allahu to dalilin wannan wa min ham eh daga cikin wannan ai laka aidan min dawwama alaihi bi isri kullu bariratin in dai zaka yi sallan farilla ka gama ka danga Allah Allah Allah Allah sai ta waje tuna sau 66 ila sita wa sittuna yawman kaje kwana 66 yasiru lahu zukuru jalilin wa ka game da alkhairi mai yawa eh in kai sallan farilla karka ta kana Allah Allah Allah kai 66 in kai azar kai 66 in kai magarwan da kaje kwana 66 ka gani yanzu ka zama wali in ji za ka yi sallan farilla Allah Allah ka yi sittin da hida azahar sittin da hida magarba sittin da hida ka lissafa ka je kwana sittin da hida to ka zama waliyin Allah eh fi da alimul ulwi wa subli wa min zalika anna man aksara min zakiri duk wanda yayi wata wurin Allah Allah Allah la yaqibu ahadan alai ila nazar idla ba wanda yayi sai kalle fuskanka saboda Allah zai ba kwarjini kwarjini kake nema ka yawaita wuridin Allah wala kuna halka ido da mutum sai da ya haka ba zai iya kallon ka saboda kwarjinin sunan Allah ya ratsa ka wa huwa zikirul akadir wannan zikirin manyan mutane ne wala mutawalihina min arbabal kalawati wanda suka narke ta malaman da suke yawan shiga halwa wa ma min maqami babu wani matsayi illa wa salawla kowanne matsayi kake nema in dai kana wuridin Allah Allah zai maka shi wayurqa kuma zaka hau wannan kujeran sahibahu mai yin sa ila a'ala minu izuwa ga madaukakin wannan matsayi walau nan su alama wa baqati da sahiban lawamati da mutum za ka fa masa ga abocin zargi kama idza qulna masalan zaidu la arbaqu lahu min amru kaga zaidu ai ba zai samu dacewa ga amru ba wabatu la ya dullu ala anna amru wa la yubaqu ghayra zaid sai dai wani zaid zai dace amma zaid zai iya na'ibin amru to haka Allahuma zai iya na'ibin kowane suna bal yumkinu annahu yuwafaqu kaseerin ghayrihi wa kadhalika zaid yumkinu lahu an yuwafaqu ghayra amru malamai ne na hawa suke wannan kwatancin Allahu zai iya zama na'ibin kowane suna amma wani suna ba zai zama na'ibin sa ba kama ana kadamna aidan la ilaha illallah tuwabu kullu maqamin la ilaha illallah zai dace da duk wani matsayi qultu wa bayanu zalika anna lima qulna anna la ilaha illallah yusluhu biya aina fa kullu al-af'al wa sifati ya kawo duk kore sifa da ayyuka wa zati an gairi maulana azza wa jalla an al-haqiqati tarabi saboda zalika muwafaqatun wannan ya dace da kulli maqami wala ma kana ismullahi mawsufa yayin da aka zuba da sunan Allah da kulli sifatin sarimu a ƙabalan li'ali kulli duk aka buɗe duk wani mukulli ga duk wani matsayi la mahalata ba makawa min zalika annahu la yatalau liman la ismuhu muhammadu aw abdullahi qultu bal huwa min zil ismini wannan suna ne mai daraja kowa zai iya jiyansa wa yatalau law zai inganta wa yatalau li kulli maqamin za a iya tadda duk wani matsayi kama ta kadama bayanuhu kamar yadda mun gabatar da bayaninsa ƙariban nan kusa ومن ذلك أنه تداوي به جميل إلى الظاهرة كما إذن جنيا يدانيك كوان إذن جنيا نمال من أنزوبنك karka ya wahala aka ce jinya ne wanda ba san kansa ba na zahiri kowane iri ne to sirrin yana cikin Allahu ko na badani ne jinya wa zalika bi an yutula alaihi in mutum ya zo yin jinya ya dane ka ce Allah tub Allah tub Allah ka dinga tuba masa tun da hida kowane irin jinya ne Allah zai bashi sauki aw ya kadibu li sahibi ya zita wasu tuna ko ka ce a nemo ƙwarya in aka nemo ƙwarya a cikin ƙwaryan sai ka dinga rubuta Allahu Allahu Allahu a cikin ƙwaryan ka rubuta sittin da hida a kada ruwan rubutun a ƙwaryan a bayi ya kowane irin jinya ne Allah zai warkar da shi wa yashrabahu ya sha tajribatu wannan an jarraba in dai ya kudin Allah zai bashi sauki wa min zalika an kataba fi inayin hatta yamliya minhu inahu in ka ga dama ba sai ka lissafa ba kurin ka dinga rubuta Allah Allah Allah Allah din a ƙwarya ƙwaryan ya cika fal da Allahu ka sa ruwa ka wanke a bayan ya ka gani eh ma'a ka bar au in karami ne ma cika da Allah in babba ne alaihi ma'an a sa ruwa waga salabi a wanke wajen raba husa basari wanda farfadiya yake kada yi a bayi ya sha wa adima lahu alaihi a yi masa sau da yawa ka gani fa innahu yashwa bi idnillahi da izinin Allah zai waraka tajriba to aidan sai wannan an jarraba shi an gani wa zalika wannan anna man dawama ala ma fatahu minhu bi isri kullu farirati qariyahu in dai kana karanta yi ga gurbin kowane farilla bi sigati ya Allahu yahu ya Allahu yahu in dai kai sallan farilla inda ka danga yin ya Allahu yahu ya Allahu yahu to yanzu zaka zama daga masu kashafi min ahalil kashf yanzu Allah zai ma kashfin rabbani wa man ja'ala min hadhihi labazati duk wanda ya sanya wannan labari alhun dubu kulli yawmin kowane wuni sala ahwaluhu zahiran lamarin ka na zahiri da badini in kana so ya gyaru to a wuni ana so ka ce ya Allahu ya hu ya Allahu ya hu kai dubu daya a wuni in Allah ya daddin lamarin ka zai gyaru wa min zalika annabi hadisi ya zo a cikin hadisi la taqumu sa'ati tayin kiyama fa ba zai zo ba wala waje al'arbi man ya ƙulu Allah, Allah, Allah, in dai ana faɗin wannan to ba za a yi tayin kyama ba, dan da tayin kyama ya zo a duk duniya ba mai faɗin Allah. Shi ne shi a mata tujane ce ku yi ta faɗa, ran da tayin kyama zai zo duk duniya sai an rasa mai faɗin Allah. Amma dai kuna Allah, Allah, Allah to gaskiya ba za a yi tayin kyama sai an daina faɗa. Eh duk wanda yake a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقوم الساعة ولا وجه الأرض من يقول الله الله الله ومن ذلك أن من أحب أن يكون من أولياء الله بلا تعب تو جماعة maso inuwa ga dare wani sirri ne na zama wali wannan ba wahala kamar za ku ba da abin sadaka ko? a to sai ka zo ka nemi izini in mutum yana so ya zama waliyin Allah bila ta abin ba tare da wahala ba in ba ka so ka wahala yanzu kake so ka zama waliyin to haka ce bari a nuna muku hanyar ku gani wala nasabin ba ta abu ba wahala fal ya tada har kurin kai wanka kai alwala kulli yawmin bima huwa hukumu min dahara kai alwalan ka tsaf wal yaqul bi qalbi in ka alwala a zuciyanka sai ka ce Allah Allah Allah sau ku ya isa shikenan amma zuciya za ka faɗa ba baki ba kai tsarki kai alwala a zuciyarka sai ka faɗi Allah Allah Allah sau uku salasa marratin ila tamami arba'i na yau man kaje kwana arba'in kana haka fa innahu yasiru wali la yanzu zaka zama wali ko baki baka faɗa eh in dai kai wanka kai alwalanka a zuciyarka gurin ka ce Allah Allah Allah hikenan sai gobe wannan kaga gobe ma kuma ka yi jibi ma ka yi ka lissaban gaje kwana arba'in ka zama wali nan gaba karaman ka ne zai bayyana to ka ji jama'a kun taba jin irin wannan falalan tun da kuke ba za ku ji ba ai eh Allah ya raba muku asiri to miwa Allah godiya wani malamin da zai gaya muku wannan ba sai dai ya zama walan ba da ƴaƴansa Allah wallahi da ƴaƴansa ya abu ne mai sauki Allah sau uku kuma a zuciya kana da wanka kai da nan gaba da sau uku yi kenan gobe so nake ai duk ƙasar nan a zama waliyai a to bai kenan ba in mutum ya zama walin yayi ga aljanna kai ka ci albarkacin sa amma mai sauki to wa Allah godiya duk wanda ya rike wannan yayi in dai je kwana 40 to zai zama waliyin Allah eh zai zama waliyin Allah insha Allah eh fa innahu yasiru min awliya illahi min zalik wa man sadama duk wanda ya dawama minu ala adadin ladhi ja'a bil qur'ani in ka karanta adadin Allahun da ya zo al qur'ani e nala bihi ta'jizu anhu al-aqwalu duk abin da ya gagari talakai kai zai ka sami abin abin da talaki mutum ba shi da iko sai ka tar da shi e wa huwa alhum wa salasiyata wa situna Allahun da yake cikin Qur'ani dubu ne da ɗari uku da sittin in kana da kokari kullum ka dinga wuridin Allahu dubu da ɗari uku da sittin Allah Allah Allah Allah yau kai dubu da ɗari uku da sittin gobe ka yi dubu da ɗari uku da sittin jibi ka yi dubu da ɗari uku da sittin to kuma za ka samu abin da ya gagari kowa sai ka gagari mutane a rasa gane ma kanka in dai kana so ya zama mutane sun kasa sanin sirrinka al'amarinka ya zama na kashafi Allah ya sanar da kai abubuwa na gaibu Allah ya yarda da kai ka zama waliyin Allah to kullum ka dinga wuridin Allahu dubu da ɗari uku da sittin shine adadin Allahun da yake alƙur'ani to ka rike wannan to duk matsayin da ka nema Allah ne kai ka to bari a bar ku sauran ya fi karfin waye ku ai sauran aka ce za a sa ku ciki ai malam kuma yanzu na sai ga wani kuma ya zama yadda ya zama eh a abin ai yayi nisa kullum mu yi wa Allah godiya da abin da muka gani dan akwai sunayen da malamai suke kawo na kashafi daga cikin la ilaha illallah din ba wanda surori ne wanda sai wanda za su yi ga halwa wanda halwan ma ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku ya yi kamar halwa sau hudu sau biyar to kuma wasu sunayen da za a kira kuma sai da wa'annan shi ne wanda idan kai zan ɗan kamo kaɗan daga sunan da na ce ya fi ƙarfinku ga himalan ya kama na yi ya huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa hu ya azallu ya abadu ya daharu ya dahariri ya daihuri ya man huwa la hayyu alladhi la yamutu to nan kaga aka sa kwa wannan gonan ai ta karfin ku to wannan labarin duk mun kawo muku cikin latul bidaya jama'a sai ku koma littafin latul bidaya kuma sirrin ku kuma ya koma cikin Allah tunda yau mun tada hailalan to yi ne maka mutu ku ja mana ayan mu ji na hailala